لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد ان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته muna ƙara jaddada yabo da godiya ga Allah subhanahu wata'ala cikin huwacewarsa da amincewarsa rayuwarmu ta sake iso wannan rana ta juma'a da ran asabat yau bakwai ga watan jimada athaniya shekara ta 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun sake haduwa wannan majalisi mai albarka inda muke jin fassara na ma'anonin ayoyin alkur'ani mai girma da kudan abin da ya sawwaka inda muke karatu cikin littafin radul ashan ila ma'anar qur'an na shek abubakar mahmud gumi rahimahullah muna roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaka muna cikin suratul arafi mun tsaya aya ta 144 za mu tashi wadda take biye da ita insha Allah bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكتبنا له في الألواح من كل شيء موئدة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأسرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الهك وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة هبئت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون
الله سبحانه وتعالى ya ba da labari gabanin wannan aya cewa ya zaɓi annabi Musa alaihi salam daga cikin mutane na zamaninsa domin saƙon da zai bayar kuma ya zaɓe shi har ilau game da maganarsa da ya masa don haka Allah maɗaukaki ya masa umarci ya masa umarni ya riƙe wannan saƙo da za a bashi da wannan falala da ƙarfi ya riƙe ta da kyau kuma ya zan daga cikin masu godiya da Allah subhanahu wa ta'ala a ni'imar da ya yi. To cikin wannan saƙo da Allah dama ya ambata ya ce wa bi risalati shine Allah ce wa katabna lahu fil alwahi sai muka rubuta masa cikin alluna ai alwahu taurat wannan wasu daga cikin malamai suna ambata cewa ɓangare ne daga cikin attaura wasu malamai kuma suna ambatawa a'a abubuwa ne mabambanta da aka bawa annabi musa alaihi salam an ba shi alwa daban sannan an ba shi suhuf su ma daban sannan an ba shi attaura ita ma daban kamar yadda allah maɗaukaki ya ambata ya ce suhufi ibrahima wa musa to kaga suhuf daban ba at-taura bane at-taura daban suhuf daban wannan karara yazo a nasin al-qur'ani sannan cikin suratul qasas Allah ta'ala ce wa laqad atayna musa al-kitaba min ba'di ma ahlakna al-quruna al-ula basaira mun bashi at-taura ne bayan da muka halakar da wato karnoni waɗanda suke na farko malamai kuma sun ambaci cewa a tarihi babu waɗanda aka halakar in ba mutanen fir'auna ba to lokacin da aka halakar da mutanen fir'auna shine aka bashi at-taura shi ya saka wasu malamai suke cewa alwah din su ma bangare ne na at-taura wasu kuma sun ce a'a alwah su daban an bashi waɗansu hukunce hukunce ne kafin daga baya kuma Allah madaukaki ya bashi at-taura lokacin da ya zabi mutum 70 suka tafi zuwa ga miƙati domin wannan ba shine zuwan farko da ya wannan miƙatin ba wannan ya je shi kadai sannan kuma daga baya ya zabi mutum saba'in an tafi taron da su wallahu alam to Allah maɗaukaki ya ambata dai nan ya ce wa katabna lahu fil alwahi muka rubuta masa a cikin allunan nan ai alwahi taura wa qila wasu suka ce kanat min sidril janna waye allunan an yi su ne daga cikin magarya ta aljanna au zabarjad au zamrad nau'o'in bishiyoyi ne duka dai daga waina aljanna saba'a an ce alluna ne wai guda bakwai au ashara ko kuma dai an ce guda goma amma wannan abin da aka kawo cikin baka wanda albami ya ambata shine abin da yafi kamata a tafi zuwa gare shi da yace wasahihu adamu tahdidi nau'iha au adadiha li'annahu la dalila ala zalik abin da yafi inganta kada a ce ga nau'in kada kuma a ce ga adadin domin babu wani nassi wanda ya zo a alqur'ani da za a hararo ko kuma magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ishara akan haka abin dai da aka faɗa anan ce wa katabna lahu fil alwahi an rubuta masa a jikin allo allo ko mun san yaya yake mun san dai allo ana yin sa ne da itace ko duk allo in aka ce allo ana yin sa ne da itace to don haka da aka ce wa katabna lahu fil alwahi an rubuta masa a cikin alluna min kulli shay'in daga dukkan komai ya taju ilayhi fi din wanda suke da bukatarsa cikin lamarin addini nan da aka ambata aka ce min kulli shay'in kowane abu an rubuta masa komai da ake bukatarsa an rubuta a cikin at-taura a cikin wannan alwa at-taura ita ce ta zo da dukkan abin da suke bukatarsa na hidimar addini a wancan lokaci nan da aka ce min kulli shay'in din wasu malamai suna cewa an faɗe shi ne ala sabilit tafkhim la yuradu bihi at-ta'mim baya ana nufin gamewa ba ne kamar yadda Allah maɗaukaki ya faɗa ya ce tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha ce kulla shay'in kulla shay'in ɗin ta rududduge ai akwai mutanen da aka tsirar akwai kuma duwatsun da ta bari ita iskar ko amma shay ɗin ana ana nufi wani ɓangare ne daga ciki to a bisa irin wannan uslubin ne aka ce min kulle shay'in ma'ana ba wai komai bane a ababen da suke da bukatarsa na hidimar addini shi yasa naka ce hataju ilaihi fi dini wanda suke da bukatar sa cikin lamarin addini Allah ya ba su wannan ne mau'izatan domin ya zamanto wa'azi a gare su su ƙara riko da tauhidi wa tafsilan kuma domin a fayyace musu hukunce hukunce li kulli shay'in da dukkan abin da aka ambata musu kulli shay'in din nan sai ya zamanto badal ne min al-jar wal majrur qabla wato na min kulli shay'in din kenan don haka Allah ta'ala ya ce fa khudha bi kowa to ka rike ta da kyau kaga ana umarni ga annabi Musa ya rike wannan sakon da kyau wannan yake nuna ashe manzanni in sun zo da sako ba wai kimbi suke yi ba ba wai za su kallafa mutane ne su yi su su yi ba don haka duk lokacin da wani mai wa'azi ya zo ya yi wa'azi a mutane ga abin da ya kamata a yi to ba wai shi yana lazamtar musu cewa su su yi ne shi kuma ya yi exonerating kansa ba kaga shi yasa aka fara da shi aka ce fakhudha bi quwwa shi din aka ce ai an ce a baya wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay'in mau'izatan wa tafsilan li kulli shay'in ba wai ga shi kadai aka bayar ba hatta al'ummar sa amma sai aka fara da shi aka ce fakhudha bi quwwa kamar yadda aka ga wa annabi haya ya ya haya khudhul kitaba bi quwwa ya haya rike littafin nan da da da kyau kada kai wasa da lamarinsa shi ya saka farkon masu bi su ne manzanni annabi shu'aibu ya ce wa ma uridu an ukhalifakum an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu ba wai ina nufin cewa in saba muku abin dan hana ku bane na hana ku riba a cikin kasuwa kuma ni nayi a a ni ne farkon mai aikatawa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin wahayin da aka masa Allah ya ce ka ce kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin don haka manzanni su ne waɗanda suke fara bi su ake soma lazumtarwa akan ka rika kai aiki da shi Allah ta'ala ya ce fa khudha bi quwwa ka rike ta da kyau ai bi jiddin wajtihad ka rike ta da kyau kuma kai iya bakin kokarin ka wajen bi sannan sai Allah ce wa'mur qaumaka kuma kai umarni ga mutanen kama ya akhudhu bi ahsaniha su yi riko da wanda ya fi kyawu ana nufi kenan wannan yana nufin tafdili ne ba tafdili ake nufi ba ba ana nufin cewa akwai wani abu wanda ba shi da kyau ne a cikin attaura ba eh ai kamar yadda Allah madaukaki yace ne allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana alqawl ana ana nufin qur'ani ne sai aka ce fayattabi'una ahsana ulaika allazina hadahumullahu ulaika hum ulul albab ma'ana abin da ake nufi lokacin da aka ba aka zaɓi ga wannan rangwame ne ga wannan tsakatsaki ga wannan kuma shine ƙurewa rike wanda ya fi kyan mun gane ko rike wanda ya fi kyan kama an zo an aje maka ga ga ga ga bana ba harka ga ga fijo ga ga gangaren marsandi wai zamanin da nake faɗa ga gangaren marsandi wanne zaka ɗauka sai ka ɗauta saman ko haka ne ko to shine abin da ake nufi allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana a cikin maganganu zaka ga ji an ce maka wanda yayi sallolinsa hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata in mutum sahabi ya zo waje menene Allah ya farlanta min a cikin sallah salloli guda biyar bayan wannan fa yace bai farlanta ma komai ba sai dai illa an tatawwa'a sai dai in kai tadawwi duk sai da aka je sai yace to ya manzon Allah bazan ƙara akan abin da Allah ya wajabta mu ba kuma ba zai rage ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam da ya juye baya yace in har da gaske yake ya kiyaye to zai shiga aljanna to kar ka rike irin wannan kar ka ji cewa ai wannan ma zai shigar da kai aljanna ka tsaya iyana shine allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana can kuma sai kaji an ce ma akwai masu rawatib rawatib kuma ana ɗiba a cike ma gibi na sallolinka waɗanda suka samu tasgaro ai ya fi wancan na baya sannan kuma sai hadisin kudusi Allah ta'ala ya ce abin nan bawa na ba zai aikata wani abu da nake kauna ba sama da abin nan fallanta masa kuma ba zai gushe bayan ya yi farilla yana ƙara nafila ba har sai na kaunace shi sai na zan ina nusar da jinsa da ganinsa da kaza ɗinsa kuma in ya roƙa zan masa in ya nemi tsari zan tsare shi wannan bai fi wancan ba ya fi wancan kuma sai aka sake ambatawa daga cikin fada'ilul a'mal akwai sallolin dare to duk sai aka gaya maka waɗannan gashi an ambata ma wanne ne yafi wancan shi yafi matsayi to shine allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana ulaika allazina hadahumullahu sune wanda Allah ya nusar da su zuwa ga abin da yafi nagarta wa ulaika hum ulul albab kuma sune masu kaifin hankali ba sa yadda su zauna a ƙasa they always aspire to the peak kullum sama kololuwa suke so kimma yuriduna kimma to shine nan aka ambata irin wannan uslubi aka ce fa khudha bi quwwa wa amur qaumaka kuma kai umarni ga mutananka ya akhudhu bi ahsaniha sirqo da abin da yafi nagarta duk masu nagarta ne amma wanda yafi kai su zuwa ga Allah sirqo da shi nan ma ne fassara ce ai awdahiha lil amali bihi wanda yafi fitowa fili dan su yi aiki da shi Allah maɗaukaki ya ce, Sa'urikum darar fasikin, lalle zan nuna muku gidan fasikai. Sa'urikum darar fasikin, sai na nuna muku gidan waɗanda suke fasikai. Ana nufin fir'auna wa atba'ihi, wato fir'auna da mabiyansa kenan wahiyar Misr, kenan ana nufin Misra a wannan fassara, ba da ihilakihim bayan an halakar da su. Lita a bihim domin ka yi lura da yadda yanayinsu yake, a izina wa ma'anar ira'a mala ya ce abinda ake nufi da ira'a nan da aka ce sa'urikum ai al'idkhalu bi tariqil irsi wato zan shigar da ku gidajen fasikai ta hanyar gajewa za ku gaje wa yu'ayyiduhu qira'atu man qara'a karatun wanda yake karantawa duk da qira'a ce shadha sa'urisukum sa'urisukum daral fasikin wato kenan zan gadar muku wannan yawanci kira'a ce wacce take tafsiriya ba wai kira'a ce mutawatira ba shi yasa aka ce shadda wallahu a'lam kama fi kauli kamar yadda yazo cikin fadin Allah suratul a'raf din dai can baya wa awrathna alqawma alladhina kanu yastad'afuna masharika al-ardi wa magharibaha allati barakna fiha wanda muka ji a baya zamu gadar ma mutanen nan waɗanda aka raina su a gabashin duniya da yammacin duniya zamu gadar musu da gidajen da waɗancan ɗin suka bari ma'ana na nufin gidajen su fir'auna kenan kenan a wannan fassara ana nufi da Allah ya ce sa'urikum daral fasikin kenan yanzu bayan da Musa alaihi salam ya tafo da alwah kuma za a maida su baya su sake tsallaka teku su koma Masar dan su gaje gidajen su Fir'auna wannan fassara ba haka ake nufi ba abinda Imam abinan Imam al-Mufassirin abinan at-Tabari ya ambata wanda kuma ibn kasir shi ma abin da ya goyi baya da waɗansu daga cikin malamai shine abin da ake nufi sa'urikum din nan wato tahdidi ne sa'urikum daral fasikin zan nuna muku gidan fasikai baya ana nufin fir'auna da mutanensa ba wato tamkar dai ka ce ai zan nuna maka mazaunin duk wanda ya saba min wani ne ya saba maka sai ka ce sai na nuna maka inda duk wanda ya saba min zai zauna wannan ya kashe di kai ma'ana kana nuna masa cewa akwai wani mummunan sakamako da kai tanadi ga wanda ya saba ma to don haka wannan tahdidi ne kuma wannan fasara ita tafi domin tabbas bai zo a tarihi cewa annabi Musa alaihi salam bayan an bashi alwah kuma ya sake komawa Masar ba ballantana a bada wannan fasara da ta zo a nan duk da waɗansu malamai sun ambaci irin hakan amma dai wancan shi yafi munasaba wallahu ta'ala alam thumma bayyana aqibata man yatakabbaru fil ardi sannan sai Allah ta'ala ya bayyana ƙarshen duk wanda yake girman kai ga ayoyin Allah yadda ƙarshen sa yake kasancewa ban ƙasa tahdiran libani isra'il don ayi gargadi ga banu isra'ila kai la ya'malu amala fir'auna wa ashbahihi don kada su irin aikin fir'auna da masu kama da irinsa faƙada sai Allah ya ce sa'asrifu an ayatiya allazi ne takabbaru na fil ardi bi gairar haƙƙi Allah maɗaukaki ya ce zan kawar da duk waɗanda suke yin girman kai a ban ƙasa ba tare da wani haƙƙi ba zan kawar da su daga fahimtar ayoyina sa'asrifu an ayatiya ai da la'il qudrati min almasnu'ati wa gairiha ababen da Allah ta'ala ya halitta ya sana'anta da waɗansunsu daga cikin ayoyi waɗanda idan mutum ya kalla zai fahimci ƙudurar Ubangiji ko abin da aka karanta masa na littafi zai fahimci ƙudurar Ubangiji imani ya ƙaru masa to su waɗannan mutanen Allah maɗaukaki ya ce da yake sun yi girman kai a ban ƙasa zan kawar da su daga fahimtar ma'ayoyin ko sun gani ba za su fahimta ba mun fahimta wato abin nan Allah maɗaukaki zai hana su su iya fahimtar hujjojin da yake ciki bi an akhazalahum Allah subhanahu wata'ala zai walakantar da su fala ya takabbaru na fiha yadda ba za su samu daman yin wani girman kai ba kuma to me yasa Allah maɗaukaki zai kauda su daga fahimtar aya alhali kuma Allah yana aikowa manzanni ne takanas domin a fahimci ayoyin ai aljaza'u ne min jinsil amal kamar yadda Allah ya ambata ne ce falamma zagu azaga Allahu qulubahum wallahu la yahdi alqawmal fasiqin ai shi ma akan banu Isra'ila ne mutanen annabi Musa alaihi salam lokacin da suka kauce suka kibi suka nuna ba sa sha'awa azaga Allahu qulubahum sai Allah ya sake kawar da zukatan nasu don haka a nan ma da ya ce sa'asirku an ayati yallazina sai ya ce ya takabbaruna girman kai suka yi sun nuna sun fi ƙarfin bin abin da Allah ta'ala ya ko annabi Musa da shi na shirya to su irin waɗannan shi ne Allah maɗaukaki ya ce zan kautar da su daga fahimtar ayoyina me yasa ɗabi'arsu wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha kowace irin aya suka gani ba za su imani da ita ba duk abin da suka ga ba za su imani da shi ba wa in yaraw sabila rushdi idan suka ga hanya wacce take ta shari'a alhuda alladhi jaa min indillahi wadda tazo daga wajen Allah la yattakhiduhu sabila ba sa riƙon hanyar Allah a matsayin tafarkin da za su bi ay yasluquhu wanda za su bi shi wa in yaro sabilal ghayyi amma idan suka ga hanya ta bata ad-dalal bata ce da shirbici yattakhidhuhu sabila sai su rike shi a matsayin hanya ita suke so to kaga wanda ya bi nan za a biyar da shi eh fala yatadabbaruna haka ne ko bi annahum ina ne wajen ne wani yaro sabilar gayi ya ta sabila Allah ya ce zalika ai wannan kawar da su da aka yi bi annahum kazzabu bi ayatina saboda sun karyata ne game da ayoyinmu wa kanu anha ghafilin kuma sun kasance rabkanannu gabarinta fala ya tadabbaruna ha ba sa lura su yi dogon tunani cikin ayoyin Allah balle imani ya karu musu wa zakara hukuman aman liman yukadhibu bi ayatin lahi sai ambaci hukunci kuma mai gamewa dukkan waɗanda suka ƙaryata game da ayoyin Allah faƙala ta'ala sai Allah maɗaukaki ya ce wallazina kazzabu bi ayatina waɗannan da suka ƙaryata game da ayoyinmu waliqa'il akhirati suka ƙaryata game da haɗuwar lahira alba'ath ba su yadda akwai tashin kiyama ba wa ghairihi da wani samaminan hisabi wal jaza'i yawmal qiyama na hisabin da za a yi da kuma sakamako da za a ba ma kowa a ranar alqiyama ba su yadda da shi ba to Allah ya ce irin waɗannan habitat a amaluhum ayyukansu sun lalace sun ɓaci ai ma amiluhu fi duniya duk abin da suka aikata a duniya ɓatacce ne min khairin na ayyukan alheri kasilati rahimin kamar su sadar da zumunci wa sadakacin ko su rika ba da sadaka fala thawaba lahum alayhi fil akhirah asu da lada a kansu a ranar lahira li adami sharqihi saboda sai rasa sharadin karban aiki wa huwa imanu shine imani dama sharadin da Allah ya bayar kenan cikin Qur'ani wajaje da dama man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun sai da imani duk aiki da mutum ya yi amma in babu imani to aikin ya zan lalatacce wallahi babu abin tausayi kamar kaga kafiri mutumin kirki kaga kafiri mutumin kirki akwai waɗanda suka zauna nan wanda mutane sun san su mutanen kirki ne a cikin mu'amala akwai kirki da kyautatawa waɗansu ma yanzu suna nan a raye suna da ɗabi'u duk ɗabi'un da za ka jinjina wa mutum na kamala wallahi za ka ga suna da shi amma kuma imani suka rasa wallahi ba wanda nake jin tausayi kamar irin wannan ga ɗabi'u kyawawa irin wanda zai tara lada ya samu ta goma shi a wajen Allah subhanahu wata'ala amma ya rasa sharaɗin karɓa aikin sai ya zamanto shirme wa qadimna ila ma amilu min amali faj'alnahu haba'an mansura ashe ke shi kawai kamar iska ta ƙura ka gan shi da faɗan gaskiya da riƙon amana da tausayi da ƙoƙarin taimakawa da abubuwa da yawa na nagarta da kamun kai ka gan shi ba gashi ba musulmi ba shan giya ba ƙarya ba kaza ba kaza duk irin abubuwan da mutane suke kutsawa ana kwama cala ba za ka same ciki ba amma kuma ya rasa imani ya ce Allah uku ne akwai abin tausayi ga irin wannan Allah ki shirya da mu gaba ɗaya shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce masu irin wannan, wallabi na kazzabu bi ayatina wa liƙa'il akhira, wanda sai karanta game da ayoyinmu da haɗuwar lahira, habitat a amaluhum ayyukansu duka sun lalace, don sun rasa shara'i. Allah ya ce, hal yi ji zauna, ai ba a sakan ya musu, illa ma kanu ya amalun face abin da suka aikata. Abin da suka kasance suna aikatawa shi aka musu sakamako. Sun rasa tushe, sun rasa foundation aiki ne babu tubali kawai suka yi eh mutum ne ya zo shiga abin nan mai kyau ya tara kayan aiki zai gina upstairs ga rodina ga duk abin da ake bukata da kyakkyawan design amma sai zo sai gina sakai rairayi to noma ba a yi ba ba a tona ba balle dpc balle wani abu kawai daidai ya zo ko sha da shi ba yi ba sai aka tsora ginin a kai kuma gini mai kyau mai nagarta don Allah idan iska ta zo ta rushe shi me za a ce akwai wanda zai tausayinsa balle an gaya masa an ce yanzu kai kai rairayi za ka ci a'a hakan ma zai yi sai iska ta zo ta rushe akwai wanda zai tausaya masa ba mai masa jaje sai a ce to ai kai ne kai abin nan kai ka jama makanka eh kudi ne da ake da kokoye sunnan sai dauko jakar kudi sai ya je a bakin tasha can zai abin nan ya zo nan gidan wanka ya je su can a je kawai ba kowa wajen ana ce mala ya kabar kudin ka ne a ba komai ai na dogara ga Allah ya shiga can misali ne wai sai aka dauke kudin akwai wanda zai tausayin sa ai sai ya ce a ai kai ka jawo kanka kai ka jawo kanka to su ma haka ne idan har suka je alkiyama kuma ayyukan da suka yi mai kyau sai ba su samu lada a kansa ba shine Allah ya ce hal yujzauna illa ma kanu ya'malu ai ba a sakan ya musu ba face abin da suka kasance suna aikatawa don haka sharadin karban ayyuka shine imani abin da yake ƙara kyautata ayyuka kuma ya zamanto polished ya zamanto abin nan mai kyau ba dan jebu ba shine ikhlasi a cikin aiki in an sami imani a sami ikhlasi eh alalillahi dinul khalis wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu din daka a sami ikhlasi a tsarkake niyya domin Allah subhanahu wataala ake yi kuma sannan a samu mutaba'a a yi shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta Allah ka bamu dacewa wa fi ma yati bayanu hali qaumi Musa fi giyabihi ila miqati rabbih cikin abin da ke tafe za a yi bayani ne na yanayin mutanen annabi Musa a lokacin da ya faku bainan ya tafi miƙaci na Ubangijinsa da ya kiraye shi. Fahim wara'ahun in takasu domin su a bayan ya tafi sai kuma suka, suka kauce, suka koma baya, wa abadul ijil suka bauta ma ɗan maraki, shi ne Allah ya ce.
واتخذ قوم موسى من بعده من هليهم إجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سكت في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلقتموني من بعدي أأجلتم أمر ربكم وألقى الألواه وأكذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت لي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين
الله تعالى يتي واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم إجلا متعنى النبي موسى min ba'dihi bayan ya tafi ai ba'da zahabihi ila al-munajat bayan da ya tafi zuwa ganawa da ubangijin nan da aka ce je miqati sai suka rika min hulihim daga kayan kwalliyarsu ai alladhi ta'aruhu min qaumi fir'auna wanda sai karba aransa daga wajen kibdawa mutanen fir'auna bi illati ursil a dalilin angwanci da suka ce za su fa baqiya indahum sai wanne wanzu a wajen su a matsayin ganima domin ka san zai wahala a ce mutane al'umma gaba daya masu yawan gaske duka su sulale daga cikin masar daga ƙauyukanta da kuma babban birni duk su kama hanya su tafi ba a gane cewa sun fita ba sai sun samu wata matoga to sai suka yi matoga suka ce biki za su yi in sun samu biki sukan fita waje har ma dan a yadda buki za su yi sai ka karɓi kayan aro na kayan karau zinariya da waye da sauransu na waɗanda suke shiri da su cikin kyaftawa don dai su nuna cewa bukukuwan su za su to shi da suka fita sai kuma suka yi gaba to wannan kayan karau din ne fa baqiya indahum yawan zu a wajen su to daga jikinsa ne sai suka rike ijilan wani dan maraki sagahu lahum minhu samiri wanda samiri ya kera musu daga wannan samir kamar yadda Allah ya ba da labarin cikin suratul aha eh fa qadhafnaha wa kadhalika alqa samir sai kowa ya jefa nasa aka huda wuta aka jefa shi dama ya kasance munafiki ne fa huwa min bani isra'ila yana cikin banu isra'il wa kana munafiqan shi munafiki ne eh jasadan shi wannan ɗan maraƙin da ya rika har ma kaman yana da jiki ya ƙera shi yadda za ga kaman yana da jiki ai abin da ake nufi jasadan yana da jiki ka sani stetu ne abu ne wanda za ka taɓa la suratan manqushatan ala jidar ba wai sura ce hoto ne da aka zana shi a jikin gini ko abin da ya kama da haka ba eh ba hoto bane a abu ne wanda zaka kaman kofin nan haka zaka taba shi gashi nan yayi musu dan maraki mai kyau wa huwa badalun min ijlan ko lahu khuwar dan mai karo darasu yana da ruri zai ruri irin yadda saniya take kuka din nan kugi yakan yi kugi ai sautin yusma'u yana da sautin da za a ji kai ka ce dai kamar ya tsana haka eh وقرأ علي وأبو السماك له جعار جعار شما واتبنان بالجيم والحمزة وهو صوت الشديد قارا وتتكي مسألني وهو جسد وهو, وهو جسد جكيني كينا صنع سورة المجوفة يا كاغا wata sura ce wacce take da kororo a cikinta cikinta yana da kororo بحيث يدخل فيها الريح ويخرج صوتا خوارا yadda iska za ta iya shiga cikin sai kuma ta bakinsa sai ƙaraji ya fito wanda za ka je yana ƙugi mithlul bakar ka tamkar saniya haka ya yi shi au sautan shadida ko kuma ka ji wani in ma ba irin sautin saniya wanda za ka ji sauti wanda yake mai ƙarfi an ce ya damƙi damƙa ne daga cikin takun da mala'ika jibril ya yi lokacin da zai tserar da su ta kayan abin nan mai sunanta ta kayan teku ai jibril ya zo shi a kayan doki a siffar mutum ya zo ta gaban dokin fir'auna a kan godiya dokin fir'auna yana ga godiya ya bi ta saura ma suka bi shi to shi kuma ya fahimci cewa wannan manzo ne akwai waɗansu kisa su wanda aka ambata wanda suke kuma isra'iliya to wallahu ta'ala alu bi sihatiha to dai wannan shine isharar da aka yi yace faqabattu qababatan min athari rasuli na ɗebi damkar ƙasa inda shi dokin ya taka sai ya ɗebi ƙasar wajen sai ya adana ta ya ajiye ya san za ta masa amfani wani lokaci to shine da aka jajjefa wannan kayan karau ɗin a ciki aka narkar da shi sai ya watsa wannan ƙasar domin jikin abin ya fito tamkar wato jikin saniya sai kaga musu shi to shine yace musu alam yarau Allah ta'ala yace shin ba sa gani ai banu isra'ila alladhina abaduhu banu isra'ila da suka bauta ma wannan dan maraki domin shi a can yace hadha ilahu kuma ilahu Musa fa nasiya wannan shine ubangijin naku ai Musa ma wannan ne ubangijin nasa mantawa yayye ta wani waje gashi anan shine yaudarar da su suka bauta ma dan maraki to shine Allah ta'ala ya ce alam yarau shin ba sa gani ne kam annahu cewa shi wannan dan marakin la yukallimuhum baya iya musu magana ai wala yahdihim sabila kuma baya shirar da su hanya alhali Allah subhanahu wata'ala yana shirar da mutane zuwa ga hanya yau shira su bauta wa dan maraki fa kaifa yuttakhadhu ilahan ya za a ce an rike shi a matsayin abin bauta don haka Allah ya ce ittakhadhuhu sun riki dan marakin nan a matsayin abin bauta ilahan wa kanu zalimina kuma sai suka kasance azzalimai bi takhadhihi a dalilin rukunsa da suka abin bauta lalle wanda ya shirka yayi zalunci shi yasa Allah ya ce inna shirka la zulmun azim duk nau'o'in zalunci me zalunci ne kam haƙƙin wani ne ka kwace masa ko ko ka keta masa haƙƙinsa ka keta masa huruminsa ga iyakarsa sai ka ƙetare iyakarsa ka zalunce shi ko kuma ga haƙƙinsa nan sai ka kwace masa haƙƙinsa an zalunce shi ko haƙƙinsa ne za a bashi sai aka rike aka hana shi ai shi ne an zalunce shi ko an yi shi ne wannan ya yi zalunci to shirka duk a cikin nau'o'in zalunci babu ya yi ta wa ya kai zalunci sama da wanda haƙƙin Allah ya rike menene haƙƙin Allah shine haqqullahi alal ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a haka hadisin annabi ambata haƙƙin Allah akan bayi su bauta masa kassi shirka da shi to don haka idan bawa kuma ya shirka da Allah yanzu ya hana ma Allah haƙƙinsa yayi zalunci ko shi yasa Allah ya ce inna shirka la zulmun azim lalle shirka zalunci ne babba duk zalunci babu wanda yake shirka shi yasa nan Allah ta'ala ya ce ittakhazuhu sun rike dan maraki a matsayin abin bauta wa kanu zalimin kuma sai suka kasance azzalimai walamma suqita fi aidihim ay nadimu ala ibadatihi lokacin da suka yi dana sani akan bautarsa shine abin da ake nufi walamma suqita fi aidihim eh akan faɗa ma kamar yadda tabari an bata yuqalu lin nadimil mutahayyir suqita fi yadihi laraba sukan faɗi haka wanda ya kasance yana ta kai dimuwa ya rasa ina zai me zai me zai dabararsa duk ta kubce to akan ce masa suqita fi yadihi haka ake yin ibara duk da cewa nadama ina take a zuciya take amma yin sai aka jingina kuma zuwa ga hannu sau da yawa larabawa a salon maganarsu suna jingina abubuwa zuwa ga hannu ko da ku ba hannun ke aikatawa ba mun gane ko musamman kamar ita ita mai sunanta nadama nadama akan jingina ta misali Allah madaukaki ya faɗa a cikin suratul furqan wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi sai aka ce wa in lam yakun thamma abdun haka malaman tafsir ko da ko babu cizon yatsa bahaushe yakan ce ya ciji yatsarsa shi ma yana faɗan haka ko a wajen larabawa ya koya ba wai asali a cikin ƙurfin hausawa ba ne daga wajen larabawa ya koya sai ce yana cizon yatsa ko da bai ciji yatsa ma'ana yana da na sani mun gane ko to a bisa yin wannan usulubin ne kamar waɗancan da aka ce fa asbaha yuqallibu kaffaihi alama anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha ai da na sani yake yi sai ka ce yuqallibu kaffehi yana taka ko da ba hakan ku yayin ba ma'ana ibarar da qur'ani yake nufi sai ya kasance yana nadama kaga dai ibarar an ta'allaka ta zuwa ga hannu to shine abin da nan ya kace walan masu kita fi ba wai wani abu ne yake hannunsu kuma ya fado ba a'a kawai ibara ce da ake ambatawa na salon larabci akan cewa yayi nadama shi yasa nan ma ne fassara da abinda dama jumhur suka fassara ay nadimu ala ibadatihi sai suka yi a lokacin da suka yi da na sani akan bautar bayan da annabi Musa alaihi salam ya dawo kenan sai suka gane cewa marakin nan ba shi na abin bauta ba yanzu an turke samir an tsile shi ba shi da wata hujja an halakar da shi to sai suka yi da na sani wara'au kuma suka fahimci annahum qabballu cewa fa lalle sun bata rukun dan maraki da suka yi nan lalle sun bar hanya وذلك بعد رجوع موسى wannan bayan annabi Musa ya dawo ne qalu to tunda yan sun yi nadama sai suka ce la illam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana idan har ubangijin mu da ya mana rahama ya gafarta mana ba dangane da wannan bautar da suka yi lanakunanna minal khasirin lalle za mu kasance daga cikin masu hasara ai alhalikina waɗanda za a halakar da su wafi ma ya ci bayanu hali Musa inda ruju'ihi ilaihim cikin abin da ke tafe kuma bayanin annabi Musa alaihi salam ne lokacin da ya dawo zuwa gare su wa kad akhbarahu Allah qabla zalika anna qaumahu ftitunu ba'dahu bayan gabanin zuwa sa Allah madaukaki ya bashi labari cewa mutanansa an fafutine su eh da Allah ya ce qala fa inna fatanna qaumaka min ba'dika fa adallahum as-samiri warja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa thumma ja'ahum sai annabi Musa ya zo ga mutanansa wa wajadahum ala dhalik ya same su akan abin da Allah ya bashi labarin cewa suna bautar dan maraki wa ma dara bainahu wa bainahum fi dhalik da abin da ya gudana tsakaninsa da su cikin wannan lamarin ƙala ta'ala sai Allah maɗaukaki ya ce walamma raja'a Musa ila qaumihi yayin da Musa ya dawo zuwa ga mutanansa gabbana wato yana mai fushi min jihatin ta bangaren su yaushe yau kuma za su yi bautar wani Allah shi da Allah ya kira shi miƙati dan ya bashi shiriya gare su kuma yana tafiya shikenan sai su koma bautar wani Allah yana fusace da su kaga ya dawo zuwa gare su gabana halin cikin fushi saboda dama an riga an bashi labari kuma asifan yana mai jin ba daɗi ai shadidul huzni yana matukar jin takaici a cikin zuciyarsa kala sai annabi Musa ya ce musu kaga waɗannan su ne siffofi guda biyu da ake son mai imani ya zan tare da su duk lokacin da ya ga an saba ma Allah in ka ga an sama ma Allah ana so ka nuna fushinka kuma ana so ka ji takaici a ranka ka ji ba daɗi ga waɗansu sun yi wani abin da zai sabbaba musu azabar Allah za ka jiye musu ba daɗi kuma at the same time za ka nuna fushi wannan yana daga cikin siffa ta mumini kar ka ga ana saɓon Allah kuma kana farin ciki ko kuma kana nuna annashuwa kuma watakila kana raha da waɗanda suna tsakiyar saɓon Allah kana raha da su me haɗa ka da su mutane suna yi ma Allah jama'a kuma kai kuma kana a lokacin kana nuna wai kana tare da su a'a alal akalli ko ba za ka iya hana su ba nuna fushi a fuskarka ka saba musu magana in ka zo ka wuce wane kawai ka kula su ka wuce abinka a muna ta maka to ai naga kuna kaza kuna an ce muku kuma ku daina amma har yanzu ashe ba ku daina ba masalan to annabi Musa da aka bashi labari sai dawo ga mutanensa gababana asifan yana mai fushi kuma sannan yana mai rashin jin daɗi cikin takaici ƙala sai ya ce musu bi sama khalaftumu ne min ba'di ku ko tir da abin da kuka aikata a bayana ai bi isa khilafatan khalaftumu ne ha irin wannan abin da kuka yi bayan bana nan tir da shi ai bi isat khilafatukum hadhihi tir da irin wannan mayewa da kuka yi a bayana ma'ana tun da yanzu bana nan an bar ku a baya abin kenan da kuka yi ai bi sama amiltum ba adi abin da kuka aikata kenan hai ku ashraktum da yazan shirka kuka aikata yaushe za ku yi shirka yaushe za ku yi ai service kenan ba Allah kuke yi wa ba kaga wannan yana da kyau ashe mutane sun dinga kiyayewa abin da Allah subhanahu wataala ya ce ko shugabansu yana nan ko shugabansu baya ko mai gida yana nan ko mai gida baya nan mata su dinga kiyayewa umarnin Allah kare zamanto su saba ma Allah saboda mai gida baya nan to in sun yi haka to shi ma sai ce bi sama khalaftumu ne min ba'di tir da abin da kuka aikata bayan bana shi yasa annabi ya kirga mar'atus salihah a cikin siffofinta sai ce wa in ghaba anha hafizatu fi nafsiha wa mali in baya nan ma za ta tsare addininta kuma za ta tsare masa dukiyarsa ba za ta yi almubazzaranci ba to kaga wannan ita ce mar'atus saliha za kuma ta tsare masa iyalansa annabi Musa alaihi salam sai ce a ajiltum amra rabbikum yanzu ku kun gaggautar da al'amarin ubangijinku ne ci da zuci kuka yi kosawa kuka yi ai abin da samir ya ce kenan haza ilahu kuma wa ilahu musa fa nasiya to ubangiji zai ba ku shirya yanzu ci da zuci kuka yi maimakon ku shaurara har sai lokacin da aka kawo muku shirya daga wajen Allah subhanahu wata'ala yanzu sai kuka ci da zuci kuka kaga ma kanku a ajiltum amra rabbikum ai ista'ajaltum أي تركتم وعد ربكم الذي وعدنيه من الأربعين كن بر وعد أبنججن كوان ديمون وعد نكوانا أربعين وقدرتم موتي على رأس الثلاثين kuka kadar kuka abinan abinan kaddara cewa na mutu lokacin da kwana 30 ta cika domin annabi Musa lokacin zai tafi a ce aka ce wa wa'adna Musa 30 yawman ko to zai tafi sai ya ce ubangiji na yi mun wa'adi kwana 30 yanzu zan tafi miƙati zan zauna ina ibada da abin nan da azumi in 30 nan tana cika Allah zai bani shiriya zan zo muku da ita wanda za a haskaka muku al'amuran da kuke ta tambayoyi kuke damuwa hidimar auratayya hidimar zamantakewa hidimar hukunci a tsakanin wanda suka yi rigima duk yanzu za a kawo mana shiriya wanda za ta nusar da mu kwana talatin ta yi shiru ashe ba san Allah ya ƙara mar goma wa atmamna hadi ashir fatamma miqatu rabbih 40 laila sai cikin wannan kwana goma sai suka aikata abin da aka aikata sun yi ci da zuci shi ne ce a ajiltum amra rabbikum faghayyartum ba'di dinakum sai kuka musanya addinin ku bayana don haka annabi Musa wa alqal alwaha sai ya zubar da waɗannan allunan da suke hannunsa ya zubar da su suna hannunsa aka sai zubar da su alwaha taura a bisa wannan fassara na cewa at-taura ce in kuma an dauke su alwah alwah ne to ya zubar da alwah kamar yadda aka ambata mana gadaban li rabbih yana mai fushi saboda saba mu ubangijinsa da aka yi fatakassarat har ma ta kare Allah ya kare wa hadha yadullu ala anna ayna al-yaqini ashaddu min al-khabar al-yaqin wannan sai yake nuna cewa ashe abinda ka gani cul da cul ya fi tsananin ƙarfi akan wanda ka ji labari haka ne ko shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana da yayyabo a kayan wasu mutane cikin al'ummarsa yayyabo ya jinjina wa imanin su sahabbai sai suka ce ya manzon Allah mu kenan kake nufi sai annabi ya ce ku ko me zai hana ku ku yi imani da ni alhali ina cikin ku ana saukar da wahayi akan idan ku mu'jiza na faruwa a gaban ku ina magana akan al'umomi na ne da basu ganni ba ba su ga wani abu na rayuwata ba labari na suka ji amma kuma suka yadda suka tsaya kan abin da zo da shi ai su waɗannan sun ga me zai hana ku yadda bayan kun gani waɗanda ba su gani ba ba wai ana nuna kuma ‘yan baya sun fi sabai daraja ba ne amma ana nuna cewa wanda ya riƙe shi sa Allah ya yabo a kansa ya allazi na yi uminuna bil ghaibi wa yuqimuna as-sala kage yaso da dukkan siffa abinda baka gani ba kai imani da shi sahabban ma basu gani ba gaibi mughayyabat ga sunan da yawa wuta aljanna hisabi da makamanta duk basu gani ba mirajin da annabi yayi da isra'in da aka yi da shi sun gani ne labari aka ba su zuwan jibril mala'ikun da suka zo suka taimaka musu a yakin uhudu sun gansu ne su dai sun ga wasu mutane da suka ga baki ne bamu san su ba akwai wanda sai ga kuma da koren rawayi sun tsammata wane ne ashe ba wane bane to kaga sun san ga mu'jizozi a idan su to nan shine ake ambata cewa wannan yake nuna cewa ashe anna aynal yaqini ashaddu min al-khabar al-yaqin abinda ka gani da idanka ya fi tabbatuwa a zuciyanka sama da wanda ka ji labarin sa if lam yalqa lam yalqa Musa ko lam yalqi Musa al alwaha inda ma akhbarahu Allah bil amri annabi Musa alaihi salam bai watsar da allunan nan ba lokacin da Allah madaukake ba shi labari game da wannan al'amari ya Allah ba shi labarin ko eh Allah ya ba shi labari cewa ya fitini mutanansa a bayansa kuma samun ya halakar da su amma allunan na hannunsa bai zubar ba lokacin zai taho aka gaya masa ma'a yaƙinihi bi sihhatil khabar tare da cewa yana da yaƙini a abin da Allah din ya faɗa shi ya saka ma aka ce raja'a Musa ila qaumihi gadbana asifa saboda ya yadda amma bai zubar da allunan ba illa ba'da an ra'ahum ala zalik sai bayan da ya gansu yanzu duk abin da ake baka labari kana jin labari kana jin labari ka yadda zuciyarka ta tafasa bai wuce kuma ka gani da idanka ba lokacin da ka gani da idanka a lokacin ka fi fusata in abin fusata ne ka fi yadda in abin yadda ne wanda ka gani da ido to kaga wannan yana nuna haka shi ya saka ya zo cikin hadisi kamar nan da ya kawo shi kasa hadisi ne wanda yake ingantacce a imamu hakim ya kawo shi cikin mustadrak hadisin abdullahi dan abbas annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa laysa al-khabaru kal muayana labari kamar bahaushe ne yace gani ya kurji ko shine laysa al-khabaru kal muayana inna allaha akhbara musa bima sana'a qaumuhu Allah ya bawa Musa abinda mutanansa suka aikata fil ijli dangane da bautar dan maraki falam yalqil alwaha amma bai jefar da alluna ba falamma ayana ma sana'u amma lokacin da ya gani da idansa ga su suna bautar gunki din alqal alwaha sai ya watsar da alluna saboda tsananin fusata lokacin yafi yawa fankasar har ma ta karni laysa al-khabar kal mu'ayana to annabi Musa alaihi salam lokacin da ya zubar da alluna wa akhadha bi ra'si akhihi sai ya kama kan dan uwansa Haruna ai bi sha'rihi bi yaminihi ka ce ya kama gashin kansa da hannunsa na dama wa lihiyatihi bi shimalihi ya kama gemunsa kuma da hannun hagu ya damke shi gaba ɗaya kenan ya juruhu ilaihi yana jawo shi zuwa gare shi wasu malamai suka ce ya kama ne yana jawo shi zuwa gare shi domin ya ji me yake faɗa. Uzuri. Mun gane? Da haka shi ya faɗi kalamin da ya faɗa a gaba ne? Domin kada sauran jama'a da suke gani su tsammata ya yi ne don tozarta shi. Wasu kuma suka ce, a'a, ya kama shi ne yana jansa saboda fusata. Yana gaba ya tsayin daka wajen wakilcin da ya bashi ba, shi yasa har suka bauɗe. shine sai yake ba sa wannan uzur da ya kama kansa yana ja ƙara sai annabi harun alaihi salam ya ce ibna umma bi fati ilmimi ko wa ƙura bil kasri ibna ummi a matsayin idafa kenan arada yana nufin ummi wato kai dan umana wato kaman ka ce haba cikin umma wa dhikruha adafu liqalbihi ambaton gyatuma zai fi tausasa masa zuciya amma an ce shakikin sa ne a wani kaulin uwa dai uba dai suke to sai ya ce masa wato qalab na umma yace haba cikin umma domin zuciyar annabi Musa ta tayi taushi sai ya ce innal qauma stad'afuni mutanen da ka banna a cikin su sai raina ni ne sun mai da al'amari na ba shi da wani kwarjini a wajensu wa kadu ya katuluna ne har ma sai kusa su kashe ni wato ai karabu ko kuma hawalu katili sun ma kusa su kashe ni sun ma yunkura kashe ni saboda wa'azin da nake musu kuma ba su ɗauki magana ta kamar yadda in kai ne ka faɗa ba don haka yace fala tushmit biyal a'ada kada ka sa abokan gaba su mun makiya su mun dariya mana kar ka sa makiya su mun in makiya sai ga kuma yanzu ka kama ni kana jijjiga kaina kana fusgata a fusace ai za su yi dariya su ce gashi an gansu a rana maganar da da nake gaya musu karkui kaza karkui kaza za su ce gashi nan nima ban tsira ba fala tushmit biyal aada wato kaga kenan ashe mutum ya kokari yadda abokan da suke kiyayya da kai suke gaba da ke musamman akan addini kas su ga wani abun ki a wajenka da za su yi dariya su ji daɗi kai iya bakin kokarin ka ga duk abin da zai kawo ma kaskanci a wajen waɗanda ba ku ba ku kare duk abin da zai kawo ma musulmi kaskanci su iya bakin kokarin su su kare kada abokan gaban su su gani su musu dariya annabi sallallahu alaihi wasallam ya inganta cikin hadisi na bukhari da wasu malama da suka rawaito annabi cikin addu'ar sa yakan nemi tsarin ubangiji subhanahu wataala daga dariyar makiya allahumma inni a'udhu bika من جهد البلاء ودرجة الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا الله إنا نيمان تسري كتسريني دك شماتة الأعداء kada abokan gaba su mun dariya ma'ana kada waɗanda suke ƙina su ga wani abu tattare da ni wanda zai daɗaɗa musu rai har su ji daɗi su ji annashuwa ai gashi na ya faɗa cikin abin ai ya faɗa kwata to wa shamatatul a'ada kenan annabi yana neman tsari cikin addu'o'insa sallallahu alaihi wasallam to shine nan shi ma yace fala tushmit biyal aada wala taj'alni ma'al qaumi adh-dhalimin kada ka sanya ni daga cikin mutane wanda suke azzalumai kar ka tsammata ni ma na ba da kai ne gare su da ibadatul ijil wajen bautar gunki fil mu'akhadha ni ma ka rike ni yadda ka kama su falamma sami'a Musa kalama akhihi da annabi Musa alaihi salam ya ji magana dan uwansa ya ji ashe ga abin da ya kasance nadima alama fa'alahu bihi sai yayi da na sani akan abin da yayi game da dan uwansa na kama kansa da ya jashi har ya jijjiga ya fuske shi shine Allah subhanahu wata'ala yake cewa karanta mana
قال رب اغفر لي ولأخي وأدكلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتكذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أكد الألواح وفي نسكتها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون
Allah ta'ala ya ce, Ƙala rabbi gafirli annabi Musa salam sai ce, Ya Allah ka gafarta mini, ai ma sana'atu bi akhi abinda na aikata ga ɗan uwana kenan, wale akhi kuma Allah ka gafarta ma ɗan uwana, ai a sharakahu fi du'a'i irba Allahu, ya hada shi cikin addu'a ne domin ya nuna ya yarda da shi yanzu bai sanya shi a cikin waɗancan mutanen ba. Wada'fa'an lil mushata mata bihi kuma domin ya kaɗe duk wani zargi ko dariyar da za a yi masa. Hassan al-Basri yake ambata cewa kulluhum abada kulluhum al-ijla illa Harun kowa sai da ya zan ya bauta wa kamar kin banda annabi Harun alayhi salam ai shi saka annabi Musa sai ya takaita dalilin sa yace ya ce qala rabbi ghfirli wa li akhi ya Allah ka gafarta min da dan uwana da akwai waɗansu wanda ba su bauta ma dan maraki ba annabi Musa ya tabbatar da su da shi ya sanya su suma a ciki ba zai takaita a kansa ya dan uwansa ba to ashrakahu fi du'a irba Allahu wa dafa lil shamatati bihi sai yace wa adkhilna fi rahmatik Allah ka shigar da mu cikin rahamarka wa anta arhamur rahimin kuma lalle kai kai ne mafi jinkan masu jin kai Allah ubangiji ka ji kan mu baki daya nan za mu tsaya insha Allah Allah ta'ala ya kai rayuwarmu gaba sai mu tsora kuma daga inda muka tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu alada wanda muke kuskure kuma muna roƙon Allah ta'ala ya yafe mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Lama ya yi addu'o'i kuma sai ya ce, Sallar matafi ita ce ƙasaru, idan ya bi mazauna gida idan ya bi mazauna gida ya cika sallah idan ya riske su suna zaman ƙarshe kuma yaya zai yi raka'a biyu ne ko hudu zai yi raka'a hudu zai yi ai ya ji wani a sallar su ce ba tasa ce ya fara shi kadai ba raka'a hudun zai cika insha Allah wallahu a'lam